إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar haɗuwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna 27 ga wata na Sha'aban hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da uku ga wata na biyar shekara 2019 sai a yi dan haƙuri ganin alamun duka biyu da na kusa kowane yanzu ya zo eh za ka samu sha haƙuri dai yan uwa ina ga a darasi na ƙarshe mun tsaya aya ta 24 ta wannan sura ta suratul ra'd wanda ƙarshen bayanin mu dai game da muka bayani yan uwa kullum alkur'ani littahi ne ba kurin mu ji ba aya ko karatu ya daɗi sauransu littahi ne ya zamanto mana jagora ya zamanto shi ne hakikanin zaman musulmi ya zamanto musulmi na kwarai koyi da alkur'ani kamar yadda aisha radiyallahu anha aka tambaye ta menene halayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ba ta amsa a takaice kana kulkuhu alkur'ani halayen shi karanta alkur'ani kenan haka ya kamata ya zama to musulmi idan muka ji ababe ko ayoyi masu magana kan wasu halayya na kwarai mu yi kokarin ma ba ma ciki mu yi kokarin sa kanmu cikin wannan layi abin da yake ba shi da kyau ko da muna ciki mu yi kokarin zamewa mu hutu daga cikin wannan halayyar shi ne muhimmancin shuraren alkurari sati da ya gabata ƙarshen bayaninmu wanda an jero wasu halayya na cika alkawali rikon amana haƙuri ga abokin zama koyayya ga munanawa a munana maka sai ka kyautata wannan dai halayyar su ne aka jero sai aka bala labarin kyakkyawan ƙarshe gidan aljanna muna wata Allah samu wannan layin na bayan Allah da kwarai gidan aljanna yana sha Allah za mu tashi aya ta 25 wanda ita kuma za ta kawo wasu halayya kishiyar wanda muka ambata والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق cewa bayan mun ji masu cika alƙawari ba sa warwarewa suna cika umarni da Allah ya yi to su kuma waɗannan matsiyata walazin ya kudu na hadala min ba da misaƙi wanda suke warware alƙawalin Allah bayan sun ƙulla shi cewa akan kira alƙawalin Allah akwai babban alƙawali babba wanda kowa ya tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala na kaɗaita Allah da ibada ta muna cikin alamun sarra bayan shi duk wani abu za ka ɗauka ka ce a yi zo a yi yarjejeniya a yi alkawali to ka san a matsayinka na mai imani akwai wata magana wanda allah iya cikin wannan alkawali rishin cika wannan alkawalin allah zai kama ka har iya daga cikin halayya na masu munahuci a da ke jerawa na wai za a haɗa kadar ko za tu mina khan maganar rishin warware magana warware alkawali ko cin amana iya daga cikin munahuci kenan nan alƙawarin Allah hatta ɗaukan alƙawarin kanin kai da bayan Allah to mutumin ƙwarai cikawa yake mutanen banza su ne suke warware alƙawari kuma bayanin da ya gabata sati da ya wuce idan ka ɗauki alƙawari yarjejeniya ko amana kai da wani ko da kawuri ne haƙƙi ne matsakanin musulmi ka cika shi muka muku misali a lokacin da musulmi ke bukata suna bukatar jama'a badar wanda an san badar annabi sallallahu alaihi wasallam bai huto ba yaki ya huto tare wata tawaga ta qurayshawa ta fataki amma yaki ya kama gadan gadan wanda lokacin da ba a tsammanin abin haka yake da an huto da jama'a masu yawan gaske amma Allah ya kaddara jama'a ce yan kadan kin a wannan zamanin iya bukatar jama'a ga Huzaifa da baban shi sun huto daga Makka sun huto daga Makka sun hijira suka gamu da qurayshawa a hanya suka tare su suka musu alkawarin to yanzu za mu bar ku amma ku ɗauki amana alkawarin cewa ba za a gamu da ku ba a yaƙe mu ku zai ba ya ma kwarai sha wannan alkawari alhali sun mutu ya kar annabi sallallahu alaihi ana cewa alharb hudu a yaƙi wadara ne amma mahimmancin amana da karantarwa zan sun cika amana sai hega huzaifa ya zo ya isko manzon sallallahu alaihi a badar amma ba shi labarin ga da muka yi da kwarai shawa ya ce ka cika alƙawalinka da ka ɗauka kai da su ba ma buƙatar ku kuma kuma za mu dogara ga Allah mai yake su kenan ka ga nan aka haure ne kuma sun zo yaki amma sai muhimmanci musulunci ba da san amana cika alƙawari na ka cika alƙawarin kaka game da mu yake su ku tahiyar ku mu za mu dogara ga Allah mai yake su kenan nan Allah iya zargin walladina yaquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi don suke warware alƙawarin Allah bayan sun kulla wa ya qata'una ma amara Allah bi an yusal kuma suna yanke duk abin da Allah ya umarni a cika sadar da zumunta ihsani kyautatawa ka hana ka bada duk wannan abin suna suma mutanen banza yankewa suke su yanke zumunta su yanke dukkan wani alaka ta kwarai suna yanke ta kuma ce wufsu fil ardi ma'ana ifsad fil ardi suna banna sama sake duk wani aikin banna aikin su ne a saman ƙasa mutanen banza to waɗannan masu wannan halin ya ce ula'ika lahum la'ana su wata ula'ika lahum kuma da su kuma ce waɗannan su da suke da tsinuwa ta tabbata kansu wala musu udar su wannan an masa alƙawarin mummunan gida shine gidan wuta kenan Allah ya kiyama irin wannan halayya na warware alƙawari ko cin amana Allah ci gaba.
Allahu ya busutu rizqa liman yasha wa yaqdiru wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya bil akhirati illa mata'.
Ana Allah subhanahu wa ta'ala na ba mu darasi cewa Allah ya fito rizqa liman yasha wa yaqdir Allah subhanahu wata'ala yana shinhu da arziki ga wanda yake so kuma ya qadir kuma ya kumta ta ya matse ga wanda yake so wannan darasin cewa badawa ko hanawa bai kwatanta matsayin mutum tsakanin shi da Allah a baka arziki ko a gama talauci ko ne jarrabawa ce za a jarrabi mai kudi da kudi da aka bashi shi ma wanda ya sami talaucin jarrabawa ce don sau da yawa ɗan adam yakan yi tunanin dukiya da allah ya bashi ko ya tunanin dukiya da allah ya ba wanda san shi ne yake sama da shi can cikin fajar allah ta tafi amma isa zama talawa rabu aka ramahu فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي
kalla كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما hasbu a takaice abin za mu ɗauka a cikin maganar tsammanin ɗan adam a baka wadata allah san ka yake ko a hana ka ita ƙinka yake alati fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama dan adam idan allah ya jarrabe shi allah ya ware maganar jarraba a idan ya jarrabe shi wa na'amahu fa'akarama amahu ya girmama shi ya bashi ni'ima ta kenan jarrabawa ce a bashi wadatar a bashi makami jarrabawa ce to har da faiƙulu rabbi a karama ta ai ubangiji ya karama ni shi ganin an bashi wannan wadata wa amma insan wa amma idza mabada lahu rabbu faqad alayhi rizqa idan Allah kuma ya jarrabe shi da rike abin hannun dakel a samu da wahala a samu fayakula rabbi a hana ai abin ya wulaƙanta ne haka har ala ce kalla wannan abin duka biyu allah ya kore ba maganar soyayya ko karramawa don ya baka ba maganar ƙiyayya don ya hana ka kowanne ibtila'i ne jarraba ka allah yi allah subhanahu wata'ala bai ba da ƙimar bawa da matsayi na duniya shi ne Allah subhanahu wa ke magana ga kawurai a ya hasabu na annama numiduhun bihi min malin wa balin يحسبون أنما نمد لهم من مال وبنين
a ya hasabu na annama numiduhun bihi min malin wa balin shin wasu suna tsammani kawurai kenan da muke ba su dukiya da iya da yawa ga dukiya bacata nusari lahum fil khairat suna tsammanin wani alkhairi ne ake ba su na gaugawa ga hin wancan alace bal la shurun ba san ba haka bane lamarin kenan al'amarin ba anan ba yake ba magana gane kima tsakaninka da Allah ta hanyar abin duniya me Allah ta qul mata'ud dunya qalil ga musu ɗan jin daɗin duniya kaɗan ne wal akhiratu khairu liman ittaqa wa lakum fatila Allah ce ga musu abin ɗan jin jin daɗin duniya kaɗan ne duniya za baka wadata ta duniya kaɗan ce akan ta lahira to al akhiratu khairu liman ittaqa lahira ita ce mahi alkhairi amma ga wata liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzulmuna fatila kusan Allah bai zalunta ku ko da wannan yana yana jikin da duniya yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa mutane kuka hihita ko zaɓar rayuwa ta duniya yace alhali lahira khairun wa abqa lahira in me ka samu a duniya na lahira yayi bayan hita kuma wa abqa ciwon zuwa ke amma in me a duniya zai kare in mukami ne zai kare ko kanka mutu ka bar shi in duke ce za ka kare ko ka mutu ka bar ta amma lahira khairun kuma wa abqa cikin magabata ke cewa in ba rushin hauka in ba haukan dan adam ba kaddara duniya gida ne na zinari da lulu da zabar jadi amma lahira gidan bakin karni da tagulla tunda wannan karewa zai ke mai hankali ya kamata yi da wancan gida na lahira kun balle abun akasin haka ne na lahira in me a duniya na lahira khairu kuma bayan ya ce wa abuka kuma ya yi wanzuwa akan na duniya kuma ta kare limantaka kenan al'amarin yan uwa jin tsoron Allah koma zuwa ga Allah ka sa lahira ita ce gaba da komi imam ibn kasir ya kawo ta ruwaya wadda bawa zai gane kimar ko bambancin abin duk matsayin duniya yake cewa ruwar da imam muslim ya roto ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mad duniya fil akhira إلا كما يجعل أحدكم أسبوعه في ه- هذه في هذا اليوم فلينظر بما بما يرجع yace ɗayan ku ce ku diba matsayin duniya kan lahira duk irin matsayin duniya idan aka gama ta da lahira yace misalin ɗayan ku da zai ɗauko wani abu isa ya tashi a cikin teku ka tsoma yatsa a cikin ka ɗauko ta ka diba ga mai ta rage a cikin teku to misalin duk wani abu na duniya kan na lahira yadda kasan ka tsoma yatsa a cikin teku ka zago ba ta ɗauko komi ba haka rayuwar duniya take akan ta lahira duk matsayinta haka take wata ruwaya wata imam musulun ruwa tabbatatta manzala ke ce masa habbai ya shigo don anan wani darasi ne ke karantar da su na matsayin duniya akan lahira suna tare da shi a cikin kasuwa suna tahiya ko ina gari sahabbai kasan ba ta yi a bayan shi ya ce ku bar bayana ga mala'iku suna tahiya sai zo hucewa da wani mataccen dan akuya mai guntun kunne sai ya ɗauko shi ya ɗaga ya ce ayyukum yuhibbu an yakuna hada lahu bi dirham waye a cikin ku zai so zai sayi wannan abin da dirhami guda suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay ya so me za mu ko biye ma me za mu da shi ko a biye mana ko banza ko fara ko fa me za mu da shi ma sanau bihi aiban kuma ina kace ku ce ko ma da ran shi asar me gutsun kunne ne kenan da rashi ma abu ne mai aibu a wajen su kun bale ya mutu haba me za mu da shi me za mu da shi ya rasulullah tace ya za a yi mutum musan to nan ya ba su misalin kwarai yadda suka rena wannan abun cewa abun banza ne shi kuma musu ya daga musu musu ya daga musu suka ce ko garin shi mai guntun kunne ne aibu ne yaya bayan ya mutu ka ce muna bukatar shi rasulullah sai ki ce musu fa wallahi la duniya ahwanu ala allah min hada alaykum yace na rantsi da Allah na rantsi da Allah duniya wulakancin duniya a wajen Allah yadda Allah yake kyamar duniya ya ki kyamar ku da wannan dabba matatta kenan kaga ba abun gwada ba ce ka gwada alakar ka da Allah kun illa mai hankali zai gane ashe daman can asali Allah da ya shi dan adam inna khalaqana al-insana min amsajin nabtali daman na khalaqana dama yayi mu daga garwaye biyu ya ce naftali dama asali an yi mu don a jarrabe mu kenan duk inda kake ka yi hankali kana cikin jarraba tsakanin kai da Allah wadata Allah ya baka kana cikin jarrabawa rishin ta Allah ya baka kana cikin jarrabawa kenan me mu kullum bawa ya rinka tuna irin abin da ke gaban shi bawa ne wanda ake kula da shi ana control ba abin da za ka yi a wuta a gehi kana cikin lissahi balle ka zama baligi komin ka kontrole ne ana kulawa me kake yi kenan ka san me kake kokarin kullun gyara me imani kenan sai kokarin kullun gyara na lahira rayuwa ta har abada madawamiya ba ta duniya ba yace dan haka Allah ya busutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah yake yada arziki ga wanda yake so kuma ya kumtata kenan ba abu ne bana haka Allah ya tsara shi wa farihu bil hayatid dunya Allah ce mutane na kahurai su kurin suna horin ciki da rayuwar duniya su kurin an samu kudi shi ne jin daɗinsu ba su da wani guri illa samun abin duniya wani shi ne matsala ɗaukan abin duniya shi ne abin farin ciki su kurin kinan ba su da wani abu illa jin daɗin duniya wannan shi ne aibinsu farin ciki da rayuwa ta duniya ya ce amma umar hayatun duniya fil akhirati illa mata a matsayin rayuwa ta duniya duk matsayinta a kan ta lahira to ɗancin daɗi ne gajere kaga nan kenan kai mai imani da allah ya ba dukiya ya baka jarabawa na ɗaya dai magana ta wani hali za ka tara a wani hali za ka kashe ta amana ce ɗan wayan da aka ce za a shiga aljanna da wani aikin alkhairi kai ma da Allah baka dukiya hanya ce baka kana iya shiga aljanna dubu dubu da ita har kuma kana iya shiga gidan wuta da ita eh zaka shiga aljanna zaka shiga wuta ba dukiya ba ta abin ayo ba aibanta dukiya tasarrufi da dukiya shine matsala eh amma mai imani ya san matsayinta shi ne sai abu za gane misali yana ba da labarin annabi dawud alisalam manzo da yake mai shaida a abadul bashar dawud alisalam ta mahi mahi ibadar duk wani ɗan adam manzo da kace annabi dawud duk wani mai bautar Allah bayan shi yake in azumin ne in bin daren ne bayan dawud yake shi ne azumi kullum yau azumi gobe sha duk duka rayuwar shi gaba daya haka daren haka ke rayu shi kullum kuma rayuwar shi kenan amma mazala ce shi ne ga dukiya iya cikin sarakuna guda biyu da Allah ba matsayi a duniya da ɗan shi Suleiman da shi annabi Dawud ga sarauta ta duniya kuma ga dukiyar amma kuma shi ne abadul bashar shi ne mafi ibada haka nan dukiya ce ta dukiya ga mai imani a hannu take ba a zuciya ba daga gaji daɗin dukiya ka more ta kakkasa ta a zuciya ta rike ma zuciya ga ta a hannunka ka san me ake da ta akwai ta babu ita bai canza maka matsayinka kaga duk ga matsayin shi amma kuma shi ne abu ya kowa ibadar Allah kake nan dukiya ba ta hana bautar Allah sai in kai ne ka shagala ka mance da matsayinta da matsayinka ya ce da haka cike nan rayuwa ta duniya gaba ɗayanta akan lahira illa mata rayuwa ce yar kaɗan kina ce mata jin daɗi gajere mai karewa ya Allah ci gaba ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب uwa bayan da muke kan magana duniya allah subhanahu wata'ala kullum irin wannan kashe ne dai wanka diba a yau muna magana kullum ƙura'ani jagora ne ga mai imani yau ga diba duk alaƙar ko rigimar duniya gaba ɗaya yau mai jigonta duniya duniya yau idan cin gari a yau alaƙar mutane a yau zamantakiyar idan yau ta mushkila wane ya zagi wannan ko ya ci mutuncin wannan ko ya ma wane kariya a kan duniya ne ba ko kuwa duk wata rigima balle a yau lamarin siyasa ban da san ka ba na ba ne ba kai dan adawa ta ne duk wani shiri in ba kai maka kun dan mata ka ka san sai kariya ce kake amma sai ka ga mu wajen dan adawa kai ne dan ka bata shi ka san kariya ce ba burinka wata bata shi sai ka kariya kawo ka kuma san girman haƙƙin wa mutum ƙazafi ƙazafi ga mutum musulmi amma duk wanda ya kamanta da musulmi ɗan uwanka wani ma ɗan uwanka na jini amma da yawa ɗan uwa wala a yau da yawa ɗan uwa na jini bayan daman magana musulmi ne za ka ga ya ƙi shi saboda siyasar su ba ɗaya ba haka ƙur'ani ce mana ka ga nan iya cin barin hanya mancewa da abin da ke gaban mu kun musulunci yanzu kun muna musulmi ne amma mun manta me musulunci ya karantar da mu dole dan uwa wallahi da zuciya dole ne mun yaƙe ta dole da muna son rabauta a gaban Allah dole zuciya ne mun yaƙe ta yanzu muna sirrin da alƙur'ani amma idan muka bi ta to lai da ganka kai da arne kusan matsayin ku daya baka da wani mu'amala ko alaƙa ta addini an kama an kama an kace ka da zuciya dan komai za ta gaya maka ka kashe ka yi kaza ka yi ɓanna ka yi shari saboda wai kunan wani abu na duniya ko na so kake na kai samu ko kai ka ture ka samu wani wanda ka ture kai ka hau kai ka samu ko ba a rigan ma ba kai ba wani naka ne so zai ma mutum ma bai san kama ko mai kai shi kake so baka san wannan kai shari kai karya kuma takardun ka ana rubutawa takardun ka an saka dose kayawa wannan shari kama wannan karya kai karya wuri kaza dalilin kaza an cika kuma kowa san hadarin karya wanda tana cikin kowa mai buɗe mutum bannawa a nan sanata muke bayani cewa al'amarin gaskiya da ƙarya ya ce inna sidika alaikun bi sidik ya ce inna sidika ya haɗi ilabir wa inna labir ta wannan sidika ya haɗi wannan bir ya haɗi ilajanna ya ce gaskiya yin gaskiya iya shiryar da mutum zuwa ga samun aikin alheri aikin aikin da'a shi aikin da'a iya sa mutum samun gidan aljanna yace ma da rajul yasriq wa tara kasb wa tara sidq hatta kutab inda Allah sadiqan in dai bawa kana gaskiya kullum kuma kace kai gaskiya har za a rubuta maka titir a wajen Allah wani ne gaskiya ne yace iyyakum murkadib na mu kashe da yin ƙarya ta fa innal kadhiba yahdi ila fujur kaji manzo Allah yace yin ƙarya iya bude ma bawa kowar banna fajirci to wannan fujur ya hadi to ya hadi da nar fajirci kuma iya sirriyar da mutum zuwa ga wuta jama'a da rajul ya kadib wai ta da kadib hatta yaktab inda Allah kadaban yace in dai ajin ƙarya yau kai gobe kai za da wuta maka titir a wajen Allah wani makarici ne na dini ka kenan yin ƙarya abu ne babba iya cikin kabira kuma dake bude ma bawa kohar shiga gidan wuta makin dole he muna aiki da imanin muna bin ƙur'anin wannan ba kurin makaranta bane kun aji karatu ya daɗi kaza a'a sai hanya ce da wannan ƙa'ida ce tabbas ne ka yi kaza ga matsayin shi kaza ga matsayin shi shi ya ji karantar da mu ya mai ƙoƙarin sa musamman yake gaban mu duna bana duniya maganar siyasa maganar menene kadda sa ka bar abin da tsarin addinin ka inda addinin ka kan haka wannan iskar siyasa zawwa take ta huce ta zo ta huce an ga ƙirƙiri da ta huce ko mai huce zai yi duk abin da aka zai huce amma dosan ka iya nan eh ko me na mulki iri duk da aka yi zawa zai huce kai kuma takardu suna nan dosan ya ta lahira balle dosan sharri da wani da iya tsakanin kai da Allah ba ana gyara ka amma tsakanin ka da wani ka mai ka rubuta an tahi yan wanda nawa suke lahira nawa ga sauza a duniya suna nan suna na dama abin da ya wuce mutum ya mutu kamar shari ya mutu ya ta lahira kai kana nan duniya an kare dole ka ji dole ya kaji mutu zabi ba magana ka ce ya yi maka ya mutu eh kame shi ma iya an kace shi an cake shi yau ya mutu kai kana nan kana rayuwa kuma dosai tabbas gobe kiyama ya bude shi kenan ka yanka doka ma kanka yau uwa kan ka doka ma kanka haƙƙin wani kullum ka yi hankali da cin haƙƙin wani shi babban haɗari kuma tsakanin kai da Allah mai gyaruwa ce amma tsakaninka da bawa ba wani gyara ya kasa ya ka Allah ya hau haƙƙin shi ya ce wa ya kudu lalzi na kafaru laula unzila alai a yatu yin rabbi kafirai na cewa wai me ya hana muhammad inda har manzo ne na allah me ya hana a sabkar mai da wata aya nan suna ni ayoyi irin na ba suna ne kamar ce taguwa sadu maganin sanda ta musa wanda alhali in ba rishin rabo ba manzon sallallahu ya zo da ayoyi sama da wa'incan wasu sun wuce wasu ga qur'ani a gaban ku iya nan raye mana a sama cikin yace kun inna allaha yadullu man sha'a wa yahdi man ilayhi man ana wannan kenan kakka biya sai wannan magana maganar in ba rishin rabo qur'ani kadai mai neman wata aya bayan ƙur'ani to ba ya ke kun shirme ne kyale shi da haka wannan Allah na atar da wanda yake so ya shirye da wanda ya mai da zuwa gare shi kura abu ne a hannun Allah shirya kura amma alladina amanu alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah تطمئن القلوب
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allah subhanahu wataala ke ban halin masu imani masu imani zuciya suna samun nutsuwa da ambatan Allah ne na karantar da kai ambatan Allah yana baka nutsuwa iya ƙara ma imani an shirya da mun zuwa ga ambatan Allah in wasu da yawa muka yi magana su da yawan lokaci kan aibanta masu zikirin bid'a to eh za ka aibanta su so da yawa ya ka aibanta 'yan zikirin bid'a kuma kai baka yi sunan ba za ka mutane yan wa'a yau mutane a zakar hatta na bayan sallah suna ga wani abu ne zikiri duk da yan uwa abinda ake magana jami'in addu'a ne yanzu bid'a ce wanda kuma ya zo ba daga bakin manya irin su umar bin khattab su imam malik ba mu dogara gare mu jami'in addu'a ba sallah ga wani mabata sun hana shi samsam to idan baka da na bid'a kai sunna ta ga mutum wanda ka sallama assalamu alaikum fur ya tashi eh ko da ba ce baka sallah ba akwai asara akwai lada sunna ce askara akwai annabi ya karantar da mu azkar in ma kana gaugawa misali annabi sallallahu alaihi wasallam azkar kin tasbihi wanda yake cewa wanda ya wannan azkar kin za a gafarta mai kurakuran ko sun kai kuma wanto abu da mai lada kuma idan kana gaugawa misali akwai ruwaya subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 كريد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقول رواية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سو إشرين دبيا أقول سبحان الله أه بوما والحمد لله أه بوما والله أكبر أه بوما كيف أنتنا قداما هو هيك شيء قدام هنا كي هو كنا قداما ai wani manzala ya karkata da kuma safai suna yi manzala yana azkar jimawa ce ke a wurin da ya sallah amma yana koma gari azkar kenan wannan ba mai yawon ga sa'atu kusu da azkar da da zaman sunna ya kamata idan ba mai wani bid'a an kai wata to kai kai kurin sunna yayi wakin duk azkar ce bayan sallah abin hawa ka hau kai azkar kake shiga masallaci kai azkar kake wuta kai azkar kake shiga wuta gidanka duka wannan cikin zikiri kake kenan mu yi kurin kenan kan mu gafala kan mu gafala da azkar na sunna idan ba mu na bid'a ba to mu na sunna dan zikiri shike ba mutum nutsuwa shedan nan sai zama ya bayar labarin cewa shedan abun misalin mai zikiri mai ambatan Allah kamar mutum da ke cikin wata ganuwa ce mai tsaro wani shedan bai iya kai mahari yanzu kun san tsakanin mutum da shedan wani gwagwarmaya ce illa ba ya kama to bai dangana kai tsakanin mutum na da shedani wata gwagwarmaya ce ta rayuwa ya ka mutu to kenan annabi ya ce kuma azkar su suke wa mutum ganuwa kariya ga marshidan kullum neman ka maka hari yake amma na kana azkar Allah zai kare masa shi kenan mai kokarin kulawa da azkar ba tun kokari yake bayan ya bamu labarin cewa masu imani zukatansu na nutsuwa da ambatan Allah ta'ala bi zikrillah tatma'innul qulub wannan sanarwa ce Allah ke mana daman asali da ambatan Allah zukata ke samu nutsuwa dan Allah ce gaba الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب نعم الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الله ce wanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai na ayyuka na gari a kullum muna bayanin wannan kullum kalmar amalin saliyan amalin saliyan tana karantar da kai dole ka karanci ibada yadda aka cika yi ta don ba na iya sanin aiki na gari da ƙwalluwata da kai da hankali na dole sai ta hanyar wahayi Allah da ya mu dan ibada to ga wanda ya aiko karanta mana karantar da mu ga ababen da Allah ke so ga wanda baya so naka yin dokar samun aiki na gari dole sai ta hanyar wanda Allah ya aiko ba bane ba na kwalluwa na lissahi na tunani a nasi ne kurin da nan shi ke mahimmancin bin ƙur'ani da sunna gabo da kama Allah a kan kitabu wa sunna alakamun sarfi sani shi za ka sanar gina wannan aikin na gari ne don ba kai baka ce wanda Allah ya yi ko kuma shi za ka zama za ka sahabbai duk ɗan sahabbai balle ɗan baya ba ka samu wuri guda inda wani sahabi ko tabi ko tabi tabi na ya zo ya zamana ya ce ya kamata muwa Allah ibada da kaza ba ka samu dai su ce wuri kaza annabi ya yi ka in na faɗi ne na aiki ne amma na ne ne ka samu magabata ka kuma ba baka samu mai cewa kurin ya kamata ku yi kaza baka samu donan lalacewa ta zo daga baya lalacewa ce ta an baya kuma mutum ya zamana ya tara ilimi ya tara almajirai kuce ya kamata ku yi kaza da samun lada kurin haka magana ya ce a mai shi kuma ko ba da dabi shi kuma na dabin bin annabi shi da dabi don shi aka aiko shi ne mai garanti shi ne allah ya aiko don abota mishi duk abin da ake so na kwarai ga wanda ya gawa abin da ba a so ga wanda ya gawa shi mahimmanci yawa bautar allah cikin nutsuwa ga bauta ma allah a kan ƙur'ani da suna a kan yanta magabata na kwarai shi ne jigon bauta cikin imani allah sama kawo na layi ya ce allazina amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani suka yi aiki na gari tuba lahu tuba ta tabbata da zinar tuba wani abu ne wata itaciya ce a gidan aljanna cewa an tabbatar maka da gida a gari kaza ko a wuri kaza kenan an ba ka damar zama a wannan garin nan tuba wata ruwaya da kalaba ya inganta da ruwa cikin sai da jami abin da yake ruwa ya kata da mun meye duba na san hadisi sayi yake cewa ya cikin sabi abu da kudu yake cewa wani mutum ya zo ce ya rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bik qal tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani qala lahu rajul وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرتها مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ولما تقول يا من الله طوبى لمن رآك وآمن بك طوبى wata horin ciki wata aljanna ta tabbata ga wanda ya ganka ya yi imani da kai haka ce Allah horin ciki wata aljanna ta tabbata ga wanda ya ganka yi imani da kai sai manzana ya mai damsu amsa ya ce tuba liman ra'ani wa amana bi lalle aljanna ko wani itaciya ta tabbata ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni ya ce tuba thumma tuba thumma tuba da su liman amana bi wa lam yarani ga wanda ya imani da ni amma bai ganni ba haka annabi mun nuna kauri mun watsu ba ta tabbata gare mu Allah ta mu Allah wata ruwaya wadda Ahmad Shafi ya tabbatar da ingancin ruwaya haka Albani cikin sayyakin shi wata ran manzo Allah kace mustahabbai ayyul mu'minina ajab ilaykum imana ina tambaye ku a masu imani waye imanin shi yi burge ko ba mamaki ta tambaye sahabbai da a masu imani wayan imanin shi ya abin mamaki abin burgewa ƙalu almala'ika ƙal wa kaifa la yu'minun wa min inda rabbihim suka ce ai sahabbai suka ce su la ai mala'iku su suka imanin su ya kullu mamaki imanin mala'iku ya manzo da ce musu to mala'iku me zai hana su yi imani alhali suna wajen ubangijinsu kenan ba mamaki da su imani mala'iku suka yi shuru وذكر الأنبياء النباوة يتي وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم yace annabawa me zai hana su imani alhali wahayi na sabkar musu ba mamaki da sun imani ba mamaki imanin su kenan tunda annabawa ne suka samu wahayin Allah qalu fanantum suka ce fanantum ya rasulullahi yace wa kaifa la tu'minun wa ana bayna azhurikum me zai hana ku imani da ni a cikinku da suke ne sun ba suke ne abin ya gari abin su ya wuce su da abin ya wuce da sansu kan suka ba da gari fa ayyun nas ajab imanan ran ziyar rasulullahi to waye a mutane waye ko yi imani duk mun zo mara yaku mun ji annabi annaba mun zo kan kace mun ba to su wane ne imanin su ya abin mamaki ya burgewa yace qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna sufan yu'minuna bima fiha yace wasu mutane za su zo bayan yace su ba su ganni ba amma za su samu kurin takardu qur'ani a takardu qur'an su dauka su yi imani Allah sabu cikin lafiya su imani kinan nan kenan matsala yace tuba su mutu hebe su uku ga wanda ya ganni wanda bai ganni ba kuma ya yi imani da ni sai wani mutum sai ce ya rasulullah amma tuba wai rasulullah wani tuba kin wani me ya tuba ya rasulullah me ya tuba ne tambaya yake ba shi labari ga tuba yace tuba shajaratun fil janna wata itaciya ce a cikin gidan aljanna masiratuha mi'at am tahiyar zaka yi tahiya shekara 100 a ciki wata ruwa manzana kiwa labarin kutamcin tahiyar yake cewa tun wata ruwa wadda ina ga ta imam muslim ko buhari sun ruto ruwayar manzana ka cewa inna fil jannati shajaratun yasiru rakibul jawad mudamir asari me ta amla ma ta qawa yace itaciya a gidan aljanna yace doki maguji kiri mai gudu yace zai tafiya shekara 100 kasan itaciya a cikin inuwar da wuta ba inuwa ɗaya ce annabi ya karanta wani aya wa zillin mamadu a aljanna kenan yace kenan wannan itace ya ce guda amma za a yi tahiyar shekara 100 karkashin ice guda na ga sauran itace da wannan manzala ke bani labari yake cewa idan ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za a gina ma itace ko itace a gidan aljanna kura subhanallah kadai itace ɗaya ko da kuka maka za a ta ma itace a gidan aljanna kuma mu kula da ambatan Allah gaskiya yan ba ma nan wa azkar wanda yake da fadala da kuma da yake ya kumshi azkar da yawa wanda an kai shi ya kumshi kusan dukkan azkar kama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah saman zikiri wanda yake ga wannan tsari ga ga duk ya kumshi tabihi ta'lili ta'midi takbiri har ala gaba da ya kumshi kun kun bashi da wahala yi Allah taimake mu ya ce wannan tuba ita ce ya ce a gidan aljanna tahiya ƙalƙashinta tahiya shekara ɗari ya ce ahalul jannati ta kharuju min aka asiyabu ahalul janna ta kharuju min aka mamiha daga nan ake hudu kayan aljanna suke hutawa daga wanka ba ne tana buriya kurin sabon kasai hutu nan ce izirtin izirtin kayan aljanna Allah kai mu lafiya ya ce kina alladina amanu wa amilu salihati tuba lahum husnul ma'ab wanda suka yi imani suka yi aiki na gari aljanna ta tabbata gare su ko ne ta ce ta tabbata gare su wa husnul ma'ab da kyakkyawar makoma la sama lan su ci gaba kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا
uwa a nan iya karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da wannan al'umma duk da yana magana da manzanta kadhalika arsalna fi kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam haka idan kamar yadda muka aiko wasu manzanni kafin kai haka kai ma muka aiko ka cikin wata al'umma wanda kayan su ainihin umam ainihin al'ummomi da dama don su na ƙarshe ne ma da tattalu alayhim da zai auhaina idan mun aiko ka don ka karanta musu abin da muka muka wa'ayi kina aikinka karantar da wa'ayi wa ma ya tuku an hawa in huwa illa wahayi yuha da aiki ke na shi aiki shi kurin isarwa ce wahayi daga Allah in wani kuma mun san ce wahayi da aka mishi bayan ƙur'ani mai suna musa al-ƙur'ani magana ta rage cewa otitul ƙur'ana wa mitulhu ma an ban ƙur'ani da wani abu kamar shi ka ta hatta suna wa'ayi ce shi ka ta alwahayi sani wa'ayi na biyu shi da suna illa wanda allah ɗauki kariya a hannun shi da kan shi ƙur'ani suna an ba ku aiki ku kula da ita kulawa da suna ya ce kai ka karanta musu abin da aka yi wahayi zuwa gare ka wahum ya kufuru ne bin rahama wannan mutane suna kafirce ma Allah mai rahama na menene ƙwarar shawa su samsam suna inkarin sunan ar-rahman ko ar-rahim kuna su sunan Allah amma ar-rahman ana musabu akan su wanda karanta sulhu hudaybiya wanda kan sayyid bukhari lokacin da aka zo kullu sulhu bayan kasashe doguwa dai tsakanin da manzana ya zo wannan umara tsakana ta shidda irin dai abin da ya wakana kai da kawowa dai an zo kunna sulhu tsakanin shi da ƙwarishawa na zaman lafiyar yarjejeniya to har koma takarda ta a rubuta a haɗa sai na ake rubutu ta sa bismillahir rahmanir rahim suka ce me kuma rahman me wannan zaman sunan rahman su sau da wani rahman a ko sabi su ga lahumma na wani wani abu da sabon musa shi ba sakon ba wani a ramar ko zaɓi sama kallahu anan Allah ke ce saboda a cewa ulidu illah awdur rahman ayi man da dau Allah ta malusun Allah ce ga ya musu ko ku ce Allah ko ku ce arrahman Allah duk kowanne ma sunan shi ne Allah ba wanda kaɗai ba Allah ya da sunaye kyawawa da dama ke duk sunayen Allah ne arrahman suka ce ya za a yi su sa sai gaba ya annabi ya agoge a sabi su mukan la'umma manzo Allah ya ce agoge sabi su mukan la'umma dai Allah kin ne duk Allah kin ne dai ba kai rigima bane ba da alai kan sawa da aka zo ana mima kuna haza ma sai Muhammad Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wannan abin da Muhammad ne manzon Allah ya sa hannu suka ce a yau idan mun amince mun ala mun mayake shi kuma ya dabar rasulullah ko ba ya ka goge wannan rasulullah a da yace wannan kuma hawa bata yi ba kun goge rasulullah annabi an so asulu sulu a gasu yace alhaji Allah bai goge rasulullah ko manzana ce ba ni alu bada mun rasulullah ke bada mun shi ummi ne bada mun da kai bada bai ka da karanta ba gwada mini ya gwada mishi annabi ya yi bari ya sa muhammad bin abdullahi ce ni abdullahi ne ko ce ko ce ni manzo Allah ne ko sukaita ne ni manzo Allah ko sukaita manzo Allah ne ni kusa yana koyi ina na manzo Allah ko ta sukaita ne a takaice dai maganar su kenan tana inkarin sunan ar-rahman ko mun san cewa manzo Allah sanin iya cewa habna habba sama da lillahi ta'ala abdullahi wa abdurrahman manzo Allah ke cewa sunan da Allah ya so a cikin sunan kaf abdullahi ko abdurrahman suna su annabi allah ya so ba ce ba sai ba suke ba amma wanda allah ya so abdullahi ko abdurrahman haka wasu allah ya ce suna da allah ya so a kowane suna gaba daya wanda ruwa ta ta imam musulmi kenan ya ce wani ya kufuru ne bin rahama wani mutane suna kafir ce ma allah mai rahama ul huwa rabbi da ya musu wannan arhamar da zai kafir ce mishi shi ne ubangijina kuma la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya ko cancanta sai shi wannan Allah yace kuma alaihi tawakkalt wa ilaihi matab kuma ni da shi na dogara kuma kuma kowa za a kare gaba daya za ta tara a koma gare shi yace gaba ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
a nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala na cewa walau anna qur'anan suyirat bihi al-jabal aw qut'at bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta nan Allah yana yi ta matsayin al-qur'ani nan asalin wannan aya ta zo bayan tambayar qurayshawa cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har wannan ubangiji naka da gaske ne shi ya aiko ka me zai hana wannan gamu gari a matse gari ya matse mu duwatsu sun kewa garinmu a ɗan tura saman a ɗan tura saman garin ya faɗi ko kuwa muna matsala ta ruwa a tsada ƙasa mai ruwa wutar duk rake mu samu kuma mu zama noma to wannan abin da suke nema Allah ce inda har akwai wani littafi da Allah ya saukarwa annabawa wanda wannan abin yi wa kana سورة بالجبال أبو تبيل الأرض aka tahiyar da du- wani ƙur'ani da ya sauko ya sa aka ture wani dutse ya kusa daga inda yake ko ƙasa ta ta tsage ruwa ya hutar da wani dutse da wannan ƙur'anin ya yi shi ne mana mahi cancanta da yin haka inda har ana yi wani manzo Allah ya gana wani annabi manzo ya gana abinda kuke nema na ƙurewa kuma duk wani wai Allah subhanahu wa ta'ala kan bayan da ya gabata baya ba dan ba wani iya bane ba bai so ba yayi kuma yin wani abu suke nema shine rahama gare su dan za a yi kuma su kiya eh kuma Allah halakar da su shi ya ce rahama ta Allah Allah ya so wannan al'umma ya fudda wani jil wata al'umma mai kira zuwa ga Allah a cikin ta abu dole suka nema inda aka musu da yanda aka ma sauran al'umma su ba musu da mun ga mun ga muku alƙawarin da Allah mana al'umma duka ne ba a halakar da ta gaba daya amma wani bangare an ga muku azaba a halakar da ku kenan barin su in suka makar da aya gari suka nema ta ta kurewa wannan Allah ya musu daraba na gari su kenan abin da suke nema inda har wani littafi shi Qur'anin ya sa surat bihil jibal aw qut'at bil arad aw kulima bil mawta duk abin da yawa kana kayan shi yazo shi wannan da yayi da shi na aula dan haka badin da al'amur jami'a dukkan al'amarin gaba ɗaya a hannun Allah yake maganar imani sabkar da aya abu ne a hannun Allah in yaso sai yan hikimar Allah san Allah subhanahu wata'ala yau yanzu je ka maka wanda ya san maka anan da yan shekaru 20 baya daga dan adam ni'imar da Allah ya ba yan bayan idan ka je wani wuri aka ce ma ja wannan dutse kaza ne baka cewa ki ne wurin dole sai ma tausirin ka ba yau bangaren arewa inda aka ce ma da dutse ce abu ba dutse ne ba alal dutse ne gingime mai wanda san dutse a da amma ka ce akwai dutse a wurin masallaci ne fau a gina a wurin nan da 'yan shekaru kaɗan ba ishirin baya wallahi duwa dutse ne mai girman gaske ɗan adam ne allah ya bashi ta baiwa tuni dutse ya yi abin da yake so kina abu ne allah shi ne so ya bane kuran ba na maya bane ba haka ya so don jaraba gare su kuran don haka allah ya ce afalam ya asal ladina amanu allah ya sha'un la da nasu jami'a shin wai masu imani bisa mana koyon cikin wani mana koga cewa allah ne mai suke nan ku dangana da imanin kowa ya yi imani ya kamata ku dangana baiwa allah ta tsaka ba shi inda allah so duniya kowa ya ima doli to shi bai so ba ya kamata ku dangana ku hudda zaton cewa duniya kowa zai imani ba haka ba allah tsara duniya eh Allah ya sha mullahu lahadan nasa jami'a inda Allah so ya shi da mutane gaba da kowa imani ba da haka yana abin ba haka ba Allah tsara wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sanahu qari'a aw tuhullu qariban min darihim wannan haka Allah tsara ba zai gushirke yau da kullun yau da gobe Allah zai rinka aiko da wata musiba a gare su duk aurai alƙawarin Allah ne lokaci zuwa lokaci zai sabkar da wata azaba uba gare su ko su ta kai tsaye ko ta taba yan kusan su su astu kuma to astuwa ne haka Allah zai ga musu lokaci zuwa lokaci haka za a yi ta yi hatta ya ati amma wadullah hal alƙawarin Allah na kiyama da zo kenan alƙawarin Allah ne na jarraba bayi lokaci zuwa lokaci da kamu iri iri kayan kiyama ta zo uquba ta Allah iri iri ce ga ta rin ta iska ga ta ruwa ga ta kwalka girgizar kasa ga ta wuta mai wuta da kasa ta shiga gari kuma zai kuma kashe gari ba abin da yake kare ta ba ruwan da wani gini wani birnin gane waya ne dole san vulkan ya wuce magana ka ce mishi waya fara beton ne ka fara beton ka wane ne ba ta kare shi da abin da kuma kuma ya tara zan shi vulkan iri kullum yau ai anan yau ai iska a can yanzu ma na yana yi a wani wuri ko iska yau ma kullum na wani iska yake ba ta biyo tana cin kilo 200 a cikin na awa guda wannan haka Allah kama Allah ne a yi ana a yi ana kayan lokacin yanzu gaba daya ya ce haka za a yi ta yi hatta ya a ce wa'adullah har alƙawulin Allah na kiyama yanzu gaba daya inna Allah la yi kulfil mi'ad Allah kuma duk abin da Allah alƙawul tabbas ya zo kakka ya shakka kan shi ɗan wanda lokaci ya ce kuma ga azumi ya gabato ɗan uwa kullum in nasihata idan mutum iya so duk da mun san azumi abu ne mai wahala amma abu uku yana rage maka wahala azumi na farko ka tuna yan wa barawar haka wasu kai da magana wahala bana zahin bana barawar haka nawa kuka yi azumi da su yanzu ba sana inda ake su dawo su yi kama da mutum zawo su dawo kai Allah ya barka a raye kai kama Allah godiya wannan kai kama Allah godiya cewa abu na biyu kullum mutum idan kana tuna sakamako da ke samu ba kana yi bane ba saboda kurin aikin banza a kana yi ne saboda samun lada zai rage maka wahala kenan ka yi ƙoƙarin cewa inda ka sabi wani misalin yau ka je kasuwa ko ta kasuwa tsakar rana ƙare ɗaya biyu na rana daga ɗan kasuwa iya awo iya kama kuɗi iya murna a tsaye ce ga wahala tsayuwa iya kama kuɗi kuma iya jin daɗi ga rana ga wahala amma murna yake saboda mai imanin shi da kuɗi da yake kamawa daɗi yake ji kenan kenan kai ma in kana da imani irin sakamako da Allah ya na azumi irin sakamako da ake ba da ladan da Allah ya magana cewa hatta mala'iku bai gaya wasu ba ladin da wata azumi an mala ko labari dan girman ladin azumi Allah ce na keɓance ma kaina sanin me sakamakon me azumi he bawa na ce bawa iya da farin ciki biyu farin cikin warko lokacin da ka sha ruwa ishewa ta kore ka ji daɗi ko babban wurin cikin ka koma ga Allah kurum kenan ka san kana sanin irin wannan abun da yake gabanka za ka yi azumi kenan da jin daɗi da samun wannan sakamako da aka yi alkawari wannan zai rage maka wahala ta wahalar azumi yadda mai kama kudi a cikin rana bai damuwa kuma cewa baka tabbas ka kai bari baka tabbas kenan yanzu wata kaka ce Allah ka mana muna wata Allah samu cikin masu ribatarta shi ne babban abu wata kaka ce na ce babu lokaci mai riba na haɗin wani lokaci ko ma an koma ga Allah ga azumi ba da bakinka duk wani abu na ibada an baka dama ka ce banda kurin ka koma ga Allah in maka wani kurakure ka yi wata da gaban an kare akan samu da cikin matasa a wasu matana aibanta su da yanzu zai ka koma ga Allah a kyale shi kaka mai gori ya ce da ya ba yanzu ya koma ko ka mai wata ka mai nasiya yanzu da ka koma ga Allah Allah sa kakka bari daga bana an kare shi ke gashi da layi a yi wata yadda muka koma ga Allah a cikin azumi har bayan azumi zumanto haka kin sai ba da mai watar kenan Allah subhanahu wataala ya samu cikin masu ribatar wannan wata kuma karatu daga yau sai Allah kan cikin azumi ko da an ga wata ladi zama karatu da talata insha Allah zama tafsiri da talata insha Allah da talata kuma duka wurare da ake tafsiri na yan uwa duka ana yi insha Allah ko birni ko sabon gari ko duka can lakin ta shaidaka ko'ina akwai insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh